رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله يومنا رانا لهجين 27 ga watan Ramadan na shekarar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda kuma hakan shine ya daidai da tara ga watan biyar miladiya 2021 a cikin wannan masallaci mai albarka wanda ake gabatar da tafsir yau kuma insha Allah za a rufe za a je karshe da fatan yadda za mu hattama alkur'ani a wannan lokaci a wannan rana to Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe farma annabi sallallahu alaihi wasallam qala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allahu akbar to alhamdulillah wannan sura ana ce mata suratul ikhlas wato sura wacce take magana tsarkake ubangiji daga abubuwan da basu dace da shi ba kamar abokin tarayya kamar mata kamar ɗa kamar kuma kidayuwa a ce Allah yana da yawa da sauransu sannan kuma ana ce mata suratul samad wato sura wacce take maganar ubangiji wanda ake nufa da dukkan bukata tana da sunaye da yawa sun fi sun fi 20 sunayenta sun fi guda guda 20 kuma yadda malaman tafsiri suke cewa wato wa kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma idan kaga abu yana da sunaye da yawa to yana gwada abin nan yana da daraja yana da kima yasa yake da sunaye da yawa to kai tsaye wannan sura tana da ayoyi guda hudu kuma makiya ce dare dai wasu malamai suna cewa madaniya ce kuma kuma kowaɗanne da dalilin su amma cewa makiya ce ta fi ƙarfi domin tana da dalilin sauka dalilin saukanta an ce kafirai ne suka zo wajen manzo alaihi salatu wassalam suka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam siflana rabbak huwa min zahabin aw min fidda aw min zawha wato suka kira suna annabi suka ce ka sifanta mana ubangijinka shin daga zinari ne shi aka yi shi saboda su gumakansa akwai waɗanda ake yi da wasu ƙarafa da sauran wasu abubuwa na zinari ne ko na azurfa ko na jauhari to sai Allah ya saukar da wannan sura domin sai masa bayanin haƙiƙanin yadda ubangiji ɗin yake kuma wannan sura ita ce sura ta ɗari da goma sha biyu cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sai zauto daga ita saura sura biyu kenan ko domin surorin gaba ɗaya ɗari da goma sha hudu ne tana farawa da bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad ka gaya masu ya rasulullah ka ce shi Allah guda ɗaya ne ba kamar yadda suka saba gumakansu da yawa wajen guda 360 a cikin ka'aba ba a'a shi Allah guda ɗaya ne sannan kuma Allahu samad Allah ne abin bauta na gaskiya domin kalmar Allah fassara ta shine al-ma'budu bi haqqin ina alhaji awali da wani waje al-ma'budu bi haqqin wanda ake bauta mawa ta gaskiya wanda ya cancanci a bauta mai din kamar yadda bayani zai zo nan gaba to shine Allahu din Allah as-samad wanda ake nufi da bukatun bayi shi Allah duk wata bukata shi ake zuwa gun shi kuma ya biya wannan bukata sakamakon ko in ce sabanin su gumakan an rarraba masa ayyuka wani gunkin in za a roƙi lafiya shi ake roƙa wani kuma idan za a roƙi a je wata tafiya a dawo lafiya to gun shi za a zo wani in ana neman ruwan sama gun shi za a zo da sauransu ne to shi Allah shine Allahu kuma as-samadu wanda ko me ake nema duka gun shi za a zo lam yalid kuma shi bai haifa ba kwata kwata bai haifa ba saboda wata aya tana cewa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba zai yi a haihu ne ba mata to ai shi Allah bai da mata to ta yaya zai zama a ce yana da ta ina anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba da haka shine Allahu samad lam yalid bai haifi kowa ba wa lam yalid kuma sannan shi ma ko sai lam yalid wa lam yulad kuma shi ba a haife shi ba to idan ya zanto ya haifi wani kaga ya zanto gajiyayye kenan kuma ya zanto tauyayye domin wani abu ya fita jikinsa idan kuma aka haife shi ya zanto farare kenan saboda an yi lokacin da babu shi to saboda haka duk waɗannan sufofi guda biyu da tawaya da kuma faruwa su kuma sun kori ga Allah subhanahu wataala haka lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan kuma babu wani ɗaya wanda ya kasance daidai da ubangiji shi ba shi da kini ko wanda za ka haɗa su da shi a ce da shi da ubangiji yanayinsu ɗaya ko ikonsu ɗaya ko ƙarfinsu ɗaya a kowane sashi kuma tun daga kan sunaye ko kada an ce misali Allah tabaraka wa ta'ala ana cewa inna Allah huwa samiul basir ko Allah shi mai ji ne wato ga babban malamin ya zo shan wani salis ta so muna mashi barka da zuwa da izinin su za a ci gaba da karatun nan da haka Allah mai ji ne kuma mai gani ne to ko an yi haka din ka sani cewar shi kuma dan adam Allah ya ce fa ja'alnahu sami'an basira mun sanya shi mai ji ne kuma mai gani ne to ai jin dan adam daban irin yanayin jin dan adam daban irin yanayin jin ubangijin dan adam daban akwai bambanci so da yanzu kaga mu yanzu misali akwai kano aiko amma daga nan muna hangenta ta ga yanayin ganin mu kenan ba zai hango komai ba sannan kuma duk wasu labarai da ake yi a wasu guraren da ba nan ba ba zai muke yi saboda jin mu takaitacce ne ganin mu takaitacce ne shi ko Allah aka ce ji nashi to yana jin komai in aka ce gani nashi to yana ganin komai to saboda haka wannan shine walam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura mai ayoyi guda hudu sura ce wacce take da falala da yawa ya zo cikin muwadda malik wani sahabi yana makotaka da wani sahabi sai shi ya ji tsaye sahabin yana ta yin nafila cikin dare abin da yake yau maimaita akwai kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ita yake ta maimaitawa tsawon dare bayan safiya ta yi sai shi wannan makoci din ya zo ya samu ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar tsegumi zai kawo cewa duk fadin alkur'ani wannan mutumin ya rasa abin da zai karanta sai kul wallahu kadai ya zo ya ga mashi aiko na zuwa ne cikin dare ba abin da ke yake maimaitawa sai wannan sura ma'aiki bayan wannan mutumin ya gawa magana shi tsaf sai ce innaha la ta'dilu sulusal qur'an ka sani cewa ita kul huwallahu din nan lallai tana yin daidai da ɗaya cikin ukun alqur'ani kaga ɗaya cikin ukun alqur'ani hizb 20 kenan ko idan aka karanta ta sau uku kenan za a samu ladan saukar alqur'ani to haka ma yake alaihi salatu wassalam a wani hadisi a wannan ma'ana yake cewa amma ya'jizu ahadukum an yaktima alqur'ana qabla manami shin ɗayan ku zai gajiya ya yi saukar ƙur'ani gaba ɗaya kafin ya yi bacci ya suka ce rasulullah ta yaya mutum zai iya yin sauka alƙur'ani kafin kuma ya yi bacci sai ce qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal qur'an ita qul huwallahu ahad idan ka yi ta kamar an raba ƙur'ani gida uku kayi kashi ɗaya kaga idan ka ƙara ɗaya kuma ka ƙara wata kaga mutum kamar ya yi saukar alƙur'ani kenan gaba ɗaya da aka sura ce mai falala sai dai cewa sulusun qur'anin ta wace fuska malamai suke sabani gida biyu wasu suka ce ana nihin alqur'ani ya tattarar da abubuwa dunkulallu guda uku akwai at-tauhid akwai al-ahkam akwai al-qisas tauhidi kaga qul huwallahu tayi magana akan shi a dunkule to kuma to kenan kaga tunda at-tauhid ne wal ahkam wal qisas kaga ta dauke daya cikin uku alqur'ani kenan ta wannan sigar amma kuma idan ka lura da wancan hadisi na cikin muwadda za ka ga yana ishara zuwa ga lada ne lada ake magana ko da ta dauke a wannan itibarin to kuma itibarin lada nan ma ta dauke daya cikin uku alqur'ani to Allah ka ba mu albarkacinta sannan sura ce wacce take idan mutum yana lizimtar ta Allah zai so shi ita ma hadisi ne tabbatacce daga ma'aiki wata tawaga ma'aiki ya tura su yaƙi to shugaban tawagar sai ya zato idan yana yi masa karatun sallah duk idan ya ja fatiha ya yi sura to kafin ya yi ruku'u sai ya karanta kulhu Allahu sannan sai ya masa ruku'u haka yake yi to da sun tattauna a tsakaninsu akan ayame magana ƙarshe sai kuma aka yanke shawara akan cewa lallai a bari sai idan an koma a gaya wa manzon Allah saboda kar ya zama kamar tawaye an gane ko to sai ya zamto haka bayan an dawo yaƙi a gaya wa manzo alaihi salatu wassalam shugaban tawaga duk idan ya zo ya fatiha ya sura kuma sai ya karanta kul huwallahu sannan ya ruku sai ma yake yace saluhu li ayyi shay'in yaf'alu zalik ku je ku tambaye shi saboda me yake yin haka aka tafi aka je aka tambaye shi sai ce li annaha sifatullahi wa ana uhibbu an aqra'a biha yace dalilin da yasa nake karanta qul huwallahu a kowace raka'a bayan nayi fatiha da sura saboda sifa ce ta Allah ni kuma a raina ina so in rika jin ina karanta siffofin Allah sai aka ko aka gaya wa ma'aikin Allah ga amsar da ya bada sai ma'aiki yake cewa qulu lahu inna Allah ta'ala yuhibbu ku je ku gaya mashi Allah ta'ala yana son shi saboda wato ainihin karanta qul huwallahu da yake da yadda yake son a wata ruwayar an ce ma'aikin Allah sa waye a kira shi da ya zo sai ya tambaye shi da kanshi da ya bada amsa ya ce ina santa sai ma yake ke cewa hubbuka iyaha adkhalaka aljanna san da kake ma qul huwallahu zai shigar da kai aljanna san ta da kake yi a ranka to wannan san da kake yi zai shigar da kai aljanna to ashe kaga sura ce wacce take mai fadi kwarai da gaske kuma ta kunshi abubuwa da yawa Allah ya ba mu albarkacinta sannan kuma yadda Allah ya zama as-samad abin nufi da bukata an ce wannan sura a ayata ta farko ta qul huwallahu ahad ta kore ma Allah kishiya an gane ko da dukkan wani abin da bai dace da shi ba ko a ce yana da yawa da sauransu so Allahu sabar kuma ta gwada tasirin ubangiji cikin halittun shi suwar kowa ya kwaso bukatun shi bai da inda zai soke wannan bukatu sai dai wajen Allah kowa ya kuwa sannan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nan kuma ta gwada cewar Allah ta'ala babu iri shi a kowace siga ko wajen aiki ko wajen suna ko wajen sifa to so da haka wannan sura kamar yadda na faɗa da sura ce mai tasiri kwarai da gaske akwai wani malami da naga ya kawo wata magana cikin wani littafi yana cewa ya kasance a cikin sashen garuruwan indiya akwai wani mai bautar gunki ya kasa gunkin nan yana ta kiran shi ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu wato ya gunki ya gunki kan wata bukata ta shi yayi yayi yayi sanamu ai baya ji ko ko walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa ji yana ta kira sai bakin shi ya subuce su ya samadu kaga ya kira sunan wa sunan Allah ke shi sanamu yake so ya faɗa amma sai bakin ya subuce yace ya samadu shi Allah ya kira mala'iku ya ce a je a biya mashi buƙatar abin da yake so iska ya ubangiji shi fa ba kai yake nufin kira ba yana kiran sanamu sanamu ne bakin shi tubucewa yayi ya kira samadu ba da nufi ba shi Allah ta'ala ya ce to yana ta yana ta kiran sanamu sanamu ya sanamu ya sanamu bai amsa mashi ba to wa idza nadat samada falam yujibhu fa ayyu farqin bayna sanami was samad yace to yana ta kiran sanamu ya amsa sanamu ya sanamu to sanamu ya ki amsa to yanzu kuma bakin shi ya rusu sai ya kira samadu to idan aka kira samadu bai amsa ba to ga yamin bambancin da ke tsakanin sanamu da samadu din to saboda haka lallai Allah in dai ka in dai ka ka nufi gunshi to zai amsa amma da sharadi ma'aiki yana cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'zal yaqulu qad da'awtu fa lam yustajab li ana amsa wa dayanku dukkan addu'a shi idan yayi amma idan bai sa gaugawa ba to kamar an tambaye ma'aiki ya ake ana sa gaugawa sai ce mutum ya rika cewa nayi addu'a nayi addu'a an ki amsa to idan kai haka dama komai yana da lokaci an amsa to amma da ka faɗa haka to ka bara sannan kuma da daman mu mukan yi addu'a mu ce abinda muka roƙa wajen Allah dole sai an bamu shi ma wannan baya daga cikin tsarin addu'a saboda ma'aiki ya tabbatar mana da cewa matukar ɗaya daga cikin mu yayi addu'a to Allah zai amsa idan ya amshe ta ko dai ya baka wannan abin da kake nema gunshi ko kuma ya baka wani daban wanda ya fi wannan ɗin ko kuma ya tunkuɗe maka wani sharri a madadin wannan ko kuma ya ajiye maka a cikin aljanna za haka ga idan ka ce kana ta roƙon Allah sai ka samu abu kaza idan ka ga baka samu ba karke tunanin ba amsa ba akwai tsaye daga cikin hanyoyin amsa har guda uku ban da wannan ɗin to Allah ka amsa mana sannan ma'aiki yana cewa idza da'a ahadukum rabbahu fata'arrafa al-ijaba falyakul alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat idan ɗayan ku ya kira ubangiji ya gane kuma an amsa mashi ya ga abin da yake so an bashi to ya ce alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat mutum sai ya haka yace wa idza abda anhu zalika idan kuma mutum wannan biyan bukatar sai ce mai jinkirin zuwa to falyakul alhamdulillahi ala kulli hali in kai addu'a kai a ganin ka kawo baka samu abin da kake so ba kai kai to nan ma ka ce na alhamdulillah ala kulli hali shi Allah ya san yadda zai da kai ke to Allah madaukakin sarki ya sa mu dace addu'o'in mu gaba daya Allah ka amsa mana dukkan bukatun mu Allah ka biya mana da dukkan waɗanda suka aiko a wannan muhalli wajen neman addu'o'i duka Allah ya san su da wanda za su nema a nan gaba su ce ko a yi iyayensu addu'a ko wata bukata duka da samu duka Allah ka biya mana alfarman manzon alaihi salatu wassalam ko muna tawassuli da kulhu Allahu da muka karanta a yanzu Allah kai mana haka malam bismillah je ta gaba
bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min
Allahu akbar wannan sura ita ce ake ce mata suratul falak sura wacce take maganar al-falak wanda malamai sun yi maganganu kan al-falak wasu mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa shine hudowar al-fitr saboda asararan da ke cikin wannan hudowa na al-fitr wasu kuma sun ce kamar yadda kuma yazo cikin hadisi kai tsaye al-falaku واد في جهنم تتعوز منه جهنم كل يوم سبعين مرة شيء الفلق إنه ما يكيسي ونفرين أسكن جهنم wanda kullum sai jahannaman ta nemi tsarin Allah daga gare shi har so 70 cewar shi ya fi ta musiba shine alfalaq din to dai wannan sura makiya ce tana da ayoyinta guda biyar sannan kuma ita ce sura ta ɗari da goma sha uku a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma tana farawa da haka ko in kafin mu shiga cikinta tana da dalilin sauka da ita da ‘yar uwarta tana da dalilin sauka dalilin saukarsu akwai wani bayahude wanda ake ce mashi labid ibn al-asab yadda ya zo cikin sahihul bukhari wannan bayahude wato yayi sihiri ga ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam da da cewa al-allama tasawi ya ce wani zai iya tambaya ce ya akai za a yi wa manzon Allah sihiri bayan Allah ya ce irin su wallahu ya asmuka minan nas da sauransu yace to amsar da za a bashi a gane cewa sihirin bai da alaka da hankali ko kwakwalwar manzon Allah a yayi alaka da jikinsa ne kawai shi ko rashin lafiya ta ciwon kai da zazzabi da sauransu duk yana samun annabawa to amma ai wa annabi sihiri ya zanto yayi wani abin da bai san yayi ba shine ba zai taba yiwuwa ba to da wannan zaka hada tsakanin malamai da yawa da suke cewa bai yiwu a ce an yi wa annabi sihiri suke gurgunta wacce ruwaya ta sahihul bukhari da kuma maganan cewar an yi sihiri din wanda kuma sahihul bukhari ya kawo shi al'allama tasawi ya kawo fuska mai kyau yayi bayani mai gamsarwa kan cewa sihirin an yi shi kuma yayi tasiri domin sihiri tasiri shi ai da izinin Allah ne wa ma hum bidarrina bi min ahadin illa bi iznillah idan mai sihiri yayi sihiri ko yayi tsafi ba zai iya cutar da kowa ba sai idan Allah ne ya cutar da shi kaga ashe hakikatan ba sihirin ke cutarwa ba an gane ko ba sihirin ke cutarwa ba Allah ta'ala shine ke bada amfani da cutarwa to saboda haka a takaice wannan Labid bin al-Asam ya samu wani kamar candir haka da wata tsirkiya yana da mata da yawa ƴaƴa mata suka samu allurai aka yi kulle-kulle guda goma sha ɗaya aka yi tofi na sihiri da har da kum ɗin manzo alaihi salatu wassalam da wani yanki na tufafinsa aka hada aka yi wannan sihiri aka jefa cikin wata rijiya ta da ake sama ta bi'iru bani sarwan aka jefa a nan gurin ma'aiki ya kama rashin lafiya ya rika jin duk jikin shi ya daddaure haka har sai da wato ainihin mala'ika jibril ya zo ya samu ma'aiki bainan naumi wal yaqaza tsakanin kamar yana bacci a gwani bismillah tsakanin kamar yana bacci kamar yana farke kamar yana bacci kamar yana farke suka dan yi muhawara shi mala'ikan cewa wai me ya samu wannan bawan Allah shi ai sihiri aka yi mashi to a ina aka jefa aka ce waye mashi ai labid ibn al-asam ina aka sanya sihirin cikin bi'iru bani zarwan to to shikenan sai kuma aka saukar da wannan surori guda biyu na falaki da nasi wanda suna da ayoyi guda goma sha ɗaya su duka adadin ƙulle-ƙullen da wancan bayahude ya yi a cikin wannan sihiri ɗin to sai kasance ma'aiki da aka sauka duk aya ɗaya idan ya karanta sai wato sihiri ɗaya kulli na guda ɗaya sai ya kwanci lokacin da ya gama sai ya zauto an ce ka annama nushida min iqal yadda ka san an kwance an kwance shi daga wani da baibayi haka ya dawo tangaran sallallahu alaihi wasallam da haka akwai hadisi daga Uqbah bin Amir ma'aiki yana cewa ku karanta falaki da nasi fa innahu lam yata'awwaz bi mislihi ma muta'awwiz duk wani mai neman tsari ko mai mutum zai karanta to ba zai nemi kariya da wata addu'a ta neman kariya kamar falaki da nasi ba ko me za ka karanta in dai addu'a sai ta neman kariya to babu wacce ta kai falaki da nasi ina ba ta gane wannan saboda haka mu kankame ko mu rike da kyau idan mutum ya rike su to Allah ta'ala zai kare shi daga dukkan sharrora wanda za mu karanta yanzu Allah ta'ala ya kare ku to farkon ta take cewa qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin al falaq ko dai asbahi kamar yadda ya zo wata ayar ko falikul isbah ko kuma ya zama to alfalak kwari cikin jahannama kamar yadda na karanto wancan hadisi qul a'udhu bi rabbil falak ina neman tsari da ubangijin falak wato idan ka dauka asbahin ne to ai sa'a ce mai albarka in ka dauka wancan kwarin ne to duk musibar kwarin sam da jahannama take neman tsarin shi to Allah shine ubangiji shi duk musibar mai sihiri ko bai kai wannan wajin din ba to ina neman tsarin Allah daga ubangijin wannan falak din min sharri ma khalaq daga sharrin dukkan abin da Allah ya halitta da Allah me Allah bai halitta shi wani kaga daga sharrin komai kenan sai zo to duk wata sharrora da za a faɗa nan gaba min babi adafil ammi ala adafil khasi ala al yana daga cikin babin an faɗi abin da ya game sai kuma daga baya ake faɗin waɗanda suke keɓantattu tunda min sharri ma kana komai ya shiga ciki sannan wa min sharri ghasikin idza waqab da kuma sharrin dare idan ya duhu domin dare akwai masu amfani da shi wajen aikata miyagun ayyuka masu ɓoyewa saboda duhunsa wasu su zo shi ne makirci cikin dare wasu zo su haura wa mutum gida cikin dare ko da sauran dai makirce makirce to ina neman tsarin Allah daga sharrin gasikin dare mai duhu iza waƙa idan ya shigo da duhunsa domin waƙaba ɗin ma'anar shi da kala in ka sai alwaƙibu ma'anar shi addafi an gane ko shine wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri nafasati fil uqad sannan kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin annafasat masu tofi kamar ƴaƴa mata na shi wannan labidi bin al-asam din kenan sune masu tofi fil uqad a cikin kulle kulle na sihiri domin sihiri kamar yadda aka faɗa gaskiya ne kuma ahlus sunna wal jama'a idan nace ahlus sunna wal jama'a ka dauka na hakika fa har ka dauka masu da'awar haka ne to sun yarda da cewa sihiri lalle akwai shi kuma gaskiya ne saboda zaka iske a cikin hadisai da ayoyi ma da yawa zaka ji suna magana sihiri din kuma suna gwada tabbacin lalle yana tabbata amma da izinin Allah yake yin tasiri da haka wa min sharri nafasati fil waqt kuma an ce an faɗi annafasat ne saboda a wancan lokaci mata ake amfani da su wajen tofi-tofi din wajen kulle-kulle kamar yadda shi ma wancan aika ga 'ya'yan shi mata ya sa ya sa ya zo da lafazin mata din wa min sharrin nafasat fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad sannan kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada idan yi hasada to kaga ita hasada din nan ashe ba karamin sharri bace law ma'aiki yana cewa law kana shay'un yasbiqu al-qadara la sabaqahu al-hasad inda a ce akwai wani abin da kaddara ta nuna za a yi abu kaza ya zo ya canja wannan kaddara da akwai irin wannan abu to da hasada tana daga cikin irin wannan ko kuma da ta zama haka saboda ainihin sharrin ta to amma kuma yadda wani malami mai hikima yake cewa al-hasadu malikun adam ita hasada sarki ne mai adalci ya fatul hasida qabla al-mahsud tana kashe wanda yake yin hasadar kafin ta gama da wanda ake mahassada an gane ko kuma ibn al-mubarak yana cewa ma ra'aytu zaliman ashbaha bi mazlumin min al-hasid ni ban taba ganin mutumin da shine azzalimi ba domin mai hasada ai azzalimi ban taba ganin azzalimin da yake kama da kamar shi ake zalunta ba kamar mai hasada mai hasada shi a wajen Allah nesa yake da Allah ko dan yana faɗa da Allah shine azzalimi amma kuma shine kullun cikin wahala kullun cikin takeici saboda shi bai so ya ga wasu sun ci gaba to shi kuma Allah zai fasa siyar da wasu gaba ne saboda shi baya so ya isa to ashe kullun za ka ga yana kuma zama cikin kunci da musiba gashi kuma tana ta cinye mai ayyukansa tana yadda ka san wuta a cikin kirare yadda ma'aiki ya faɗa so da haka hassada mugun abu ce yana daga cikin neman tsarin da ake yi shine sharrin mai hassada idan yi hassada to hassada nauyi uku ce duka Allah ya kare mu daga ita guda ɗaya ce wadda ma'aiki ya ce ta halatta ita kuma ita an an sa mata suna hassada ce saboda kawai mushakala ba hakika ba shine kaga mutum yana da dukiya to karke dukiyar ba wai sha'awa ta zaka kawai tarin dukiyar ba ma'aiki ya ce sai Allah ya bashi iko wajen ciyar da dukiyar a wajen gaskiya to sai kai sha'awar shi saboda wannan kai fatan kai ma Allah ya baka dukiyar dai dan kai irin yadda yake sai na biyu mutumin da Allah ya bashi Qur'ani ko ilimi yana ta tsayuwa da Qur'anin sawo'in dare da sawo'in rana ko kuma in ilimi ne yana ta hukunci da shi da gaskiya to shi ma kai ba tarin ilimin zaka yi sha'awa ka ba a cewar yana aiki da ilimin kai ma Allah ya baka ilimin dan kai aiki da shi to nan ne kadai in kaga wani abu da in kaga wani wani da wani abu in kai sha'awa kai fatan Allah ya baka irin wannan za a sama good a kaidar shari'a amma da ba wannan ba ma'aiki bai sanya bai sanya hannu akan wani abin da zaka yi sha'awa ka sami irin nawa na ba sai dai waɗannan guda biyu to sai mu je na gaba saboda shi ai malaka ya ce idan yanzu ba da jawabi malam da ɗazu nake cewa zai yi mana fassarar wannan sura ta kuma yake cewa akwai gurare da yawa ta zai je duk inda an zo da in zai yiwu a yi ta kawai shi in ya zo ba daɗewa zai ba zai wuce to za mu shiga cikin ta idan Allah ya kawo shi sai ya ƙare shi idan kuma har an kai ta din bai iso ba sai ya ɗauko mana sabuwar sauka ai muna fatan Allah ya raya mu da tsawo yadda muka ɗauko wannan shekaru da yawa sosai wanda sun kai wajen sha shida ko sha bakwai to muna fatan mu ɗauko wata ma Allah ya ba mu iko mu yi ta alfarma annabi alaihi salatu wassalam wannan sura ita ce sura ta ɗari da goma sha hudu ana ce mata suratul nas kuma ita ma a wato ainihin ita ce ‘yar uwar waccan tana da alaƙa da watsan kamar yadda na faɗa ɗazu kuma akwai abubuwan mamaki san an nemi tsari daga abubuwa guda uku kaga sharrin min sharri ma kala ɗaya ma kenan ko guda hudu ma kenan wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad abubuwa guda hudu ko kuma guda uku a dunkule amma sai aka nemi tsari da sunan Allah guda ɗaya shine rabbil falaq ubangijin alfalaq an gane ko to amma anan sai aka kira sunayen Allah sun kai wajen guda uku qul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari da ubangijin mutane kaga rabbun nas ai sunan Allah ne ko malikin nas kuma mamallakin mutane mamallakin mutane kaga shi ma wannan suna ne na Allah tabaraka wa ta'ala ilahin nas sannan kuma abun bautawar mutane kaga shi ma wannan sunan Allah ne guda nawa kenan guda uku malikin nas rabbin nas ilahin nas malikin nas to sai ce min sharril waswasil khannas wannan shi ne abin da ake neman tsari a kan shido amma sai da aka faɗi sunaye na Allah guda uku saboda girman sharri shaidan za a nemi tsarin Allah daga sharri shaidan sai da aka kira Allah da sunaye guda uku amma da za a nemi tsarin Allah daga sharrora har guda hudu sunan Allah ɗaya aka kira za a gwada ma wato girman tasiri da makirci na shaidan Allah ya kare mu al'alamatu as-samuni daidai fadin Allah cikin suratul araf wato ai da yake cewa shaydan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu yace shi shaydan baka iyawa da shi a matsayin ka kai dan adam yace kawai misalin kare ne mai kawa mai cizo mahaukacin kare sai ya taso ma kuma yana da ubangida a kusa ai in kana so ka tsira daga sharrin shi ka nuna wa ubangidan to ga yanan shi ya san yadda da shi da ya mai ishara ce ko ce babu amma in kace zaka yi fada da wannan karin zai kasa kasa da kai kuma ya sama miyagun surutuka a jikinka to haka shedan yake ubangiji shine mahalicin shi mai rinjaye a kai shi in ka nemi Allah ya kare ka sai ya kare amma in ka ce bari ka gagwata da shi ina ibn al-qayyim ya kawo cikin littafin shi na bada'iul fawaid makirce makircen shedan manya manyan wajen guda biyar su ne manya amma suna da rassa da yawa da haka wannan neman tsari da aka yi min sharril waswas daga sharri ne na shaidan mai sanya waswasi a cikin zukatan mutane ya tabbata cewa lahu khurdumun ka khurdumi alkhinzir aw ka khurdumi alkal shaidan yana da hanci yadda ka san na kare ko kamar na alade ya za'u hafi sadaril insan sai ya zo ya ɗora wannan hanci a daidai kirjin ɗan adam idan ka tsaya baka ambatan Allah to sai ya sama wasu wasi da ka ambata Allah kuma sai ya kauce ya baka guri ina fata an gano wannan shine min sharril waswasil khannas daga sharrin shaidan mai sanya waswasi alkhannas wanda ke nokewa idan ya ji an ambata Allah allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sanya waswasi a cikin zukatan mutane iyakacin shi ya iya sanya waswasi amma bai san abin da zuciya ta kunsa ba ma'aiki yana ce mana inna shaytana yajri min ibn adama majarad dami minhu shaytan yana gudana a jikin dan adam yadda kasan jini na gudana jikin dan adam yayi nan yayi nan yayi nan ya sanya ma waswasi amma kuma ranar lahira fa duk wanda ya ce shaytan ya batar da shi shaytan sai ya kunyatar da shi da hujja kuma ka taba ganin shi ya taba ma waya ko ya rubuto ma wasiƙa bai taba yin wannan ba wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ba ku da wata hujja kuma ban da wani karfi akan ku kawai kiran ku ne ta hanyar waswasi kuka ansa dama kuma shiga shakiyar na da ayin an kira ka saboda sautin shedan tunda Allah ya ce mashi qala zahab faman tabi'aka minhum ko qala zahab me yake cewa wa adrib alaihim bi khaylika ga ma haddata na a tuno mana wa wata fadil man istata'ta minhum bi sautika to bi sautika din ka fusgo Allah ya tsawo shedan bayan ya tsine mai albarka ce ka fusgi wanda ka sami iko daga cikin su da muryarka me muryar shine ganga da garaya da goge da sauransu in ka duba zaka su ne muryar shedan in ka kira in ya kira ka kaje ka amsa duk abin da ya same ka ai kai kai ne ka kai kanka وأدلب عليهم بخيلك ورزلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم سي الله تعالى سيمي وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا duk alƙawarin da shaitan zai madan adam rudi ne kawai ba gaskiya ba sai ka je sai ka iske ƙarya yake abin da yake cewa ka ba ka ba din ba haka ba to zai yi hudu ba a cikin wuta ya nuna cewa kar wanda ya ƙara cewa ya shaidan ya batar da shi kowa shi ne shaƙiyin kansa da kansa kawai to Allah ta'ala ya kare mu daga wannan kalma wacce take jin ta ba alkhairi ba Allah zai wasu fi sudurin nas min aljinnati wan nas shi wannan shaidani daga cikin aljanu yake jinsin aljanu ko ko a'a daga cikin jinsin mutane yake domin shaidanu akwai cikin mutane akwai cikin aljanu akwai shaitanin mutum akwai shaitanin aljani kuma shaitanin mutum din an ce ya ma fi sharri ta wasu hanyoyi fiye da shaitanin aljani saboda shi shaitanin mutum zai zo ya magana da kai ya za ra'ayinka ka biyo ta nan ya biyo ta nan gun ya iya jan hankalin shi ko shaitanin aljani sai dai ya sa maka waswasi da kafi a uzu billahi minash shaitanir rajim sai wannan abin ya kauce saboda hatta rigingimu yana daga abin da ke kawo tasirin su rashin neman tsarin Allah daga shedan saboda shedan din shine ke kawo batanci tsakanin mutum da mutum wasu sahabbai sun taho wajen ma'aiki a hanya sai suka kaure da fada ana ta rigima wannan jijiyar shi ta taso yana ta abin nan sai ma'aiki ma'aiki yake cewa inni la a'rifu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب yace ni na san wata kalma inda zai faɗa da duk abin da yake ji da ya tafi ya bashi yace da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da duk abin da yake ji da ya tafi ya bashi sai wasu suka jago suka ce manzon Allah yana umar ka ka nemi tsarin Allah daga shaitan to haka din ya faɗa kuma sai ya dawo ya daina jin wannan abu to alhamdulillah na tabbatar da insha Allah yanzu malam zai taho ko kuma ya iso za a yi addu'o'i da kuma fatan alkhairi ga dukkan waɗanda suka sa hannunsu wajen gudanar wannan tafsiri wa alaikum salam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم باتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
da haka sai kun dan karo sauti يا وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آه، muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wato tunda da ranar da aka fara bude tafsiri a wannan masallaci kenan zuwa yau ko shekara ta wani in an rike ma ba a rike ba ne yau ne aka kai aka kai gidan tafsiri wani a cikin rago aka yi sauka alhamdulillah muna godiya ga Allah kamar yadda ya nuna mana farkon ashe yau ya nuna mana kawo katama kamar yadda aka shi malamin ya ja fata al'adar hadama aka fi zancen ma'amala yana cewa kowa da halin ruhani farin ciki ya tabbata ko kuma aljanna ta yi daɗi ga mutumin da kullum shi mai sauka ne kuma mai tashi ne sabon da ya zuwa wane ne mutumin mai sauka mai tashi kullum ke ma abokin alƙur'ani in lokacin da ya kadama to baya tsayawa kuma sai ya sake kawo wa wannan alama ta nuna cewa ke nan ba an ba ne ba kullum cikin kullum cikin fafatawa ke ke shi ke sa za ka in karatu kake da an sauka to ba a tsayawa sai an sake dawo sake hawa to kaga an sauka kuma an sake hawa za a sake zagayowa kenan ko ya nuna cewa ba an sauka an kwanta ba a an sauka an koma kullum cikin aiki a cikin da Allah ya wani muwafaka ma ne da muka ga wannan ta yau Allah ya sa kuma wannan da za a fara ita ma a Allah ya sa mu ga ƙarshen ta kuma da ya ja wasu ma da suke ta wata kore da lokaci da kuma dai an zaune an gaji ta ma dai a haya fasara ta a gurguje cikawa umarnin da suka zama ita sura bada kitab wadda sura ta farko littafin nan alqur'ani kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ummul qur'an ko alqur'ani abin da yasa aka ce mata ko alqur'ani duk wani abu da ke cikin alqur'ani ta tattare shi duka kamar ta yi ta yi wato ta faɗi kanun duk abin da ke cikin alkur'ani na ga gaba karanta fatiha to duk abin da za a karanta na alkur'ani sai dai ya ta fassara ya ta warware abin da ke cikin fatiha da duk ta dunkule shi baki da ita ne samaru masani da Allah aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunayenta na da yawa saboda girmanta da muhimmancinta ayoyinta guda bakwai ne kamar yadda take karantawa kuma a makka aka saukar da ita fatiha ne tana farawa da alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wata'ala shi godiya da dukkan yabo sun tabbata ga Allah ubangiji talikai baki da a kowace irin godiya da Allah subhanahu wata'ala ya gode ma zatin shi kafin kowa ma ya ya gode mai to da wanda ya yi godiya ga Allah da niyyar Allah ya gode mawa da wanda ya gode ma wani abin kirki ko ya gode ma wani abu na banza shi yana ganin wancan abin ya gode ma to godiyar duka ta Allah ce in dai wani zai ma abin kirki ka gode mai to Allah ka gode mai ko ka sani ko baka sani in wani zai burge ka ka yaba mashi to Allah ka yaba ma ko ka sani ko baka sani to alhamdulillah sai tunda Allah ce yabo da godiya duka na Allah ne sun tabbata ga Allah yawa ya rage ga mai yi ko ya san Allah yake gode ma ko kuma ya nemi wani abu daban can a zuciya shi Allah ya kiyaye mu domin Allah shine rabbil alamin ubangijin talikai baki daya rabbi shine mai rainon talikai baki daya shine aka kira shi rabbu saboda zaka ce rabbu Allah shi ke rainon halitta tun daga lokacin da digon mani ya shiga cikin mahaifa Allah ya yi nufin zai mai da shi ɗa shi ke rainan shi har ya zama gudan jini har ya zama tsoka har ya zama an haɗa mai duk abin da za a haɗa mai har a busa mai rai har ya fito yana jariri har ma ya zama kamar yadda nike ɗin nan har ko kamar yadda kake ɗin nan har dai mutum ya koma ga Allah Allah ne mai rabbu shi ke ba shi ci ya ba shi sha ya ba shi iska ya ƙara mai girma yadda yake so ya ba shi lafiya da rabbin alamin kuma rabbu nan ba na wani mutane ba ba na aljanu ba ba na tsuntsaye ba ba na dabba na al'alamin ubangiji ne da dukkan talikai Allah ke musu ake rainar su haka in an ce alamin ana nufin komai da komai in ba Allah ba duk wanda ba Allah ba to ya shigo cikin alami to in dai mutum ba Allah ba ne to Allah ne rabbu sai Allah ya samar da shi shi ke kula da shi shi ke mai komai har iya abin da ƙarshen shi yake to shi ne rabbul alamin kuma shi ne ar-rahman mai mai yalwaciyar bai rahama wanda rahama shi saboda yalwarta da yawanta ba sai mai ba sai wanda ya yarda da shi ba yake samu ba sai wanda ya imani da shi ba musamman dai a nan duniya da mutumin banza da na wofi da mai imani da kahuri da mai sabon Allah da mai biyayya su dai yana cikin wannan rahamaniyar kowa yana cikinta shi Allah in ka bajire mai ka kafirce mai ba irin mutum ba ne zai ce shi wani ya mun kaza yawa shi daga yau ba ni ke mai kaza ni ke mai kaza ba daga yau ba kara a inda a duniya ne Allah ba zai ma in ka shi kowa kangara sanda ka kangare sai Allah ba Allah ba zai ba zai daina ma komai ba saboda rahama kana cikin rahmaniya ba zai daina ba ka ci da sha da lafiya da kuɗi da mulki kila ma ka ga har kahi masu imanin walwala ba eh saboda kana cikin rahmaniya kuma shi ne al-rahim shi ne ko mai keɓantacciyar rahama akwai rahamar da take ta kowa ce yana ba akwai kuma wata keɓantacciya wadda sai nashi sai masu imani wannan sai an je lahira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana da rahama guda ɗari ya kasa rahama ɗari da ya kasa ta ɗari sai ya ɗauko ƙwaya ta ɗaya tal ya sako ta a duniya ita ce ta zama rahmaniya ta kowa da kowa wannan rahama guda ɗaya in kaga uwa na tausaya ma ɗanta cikin wannan rahama ne in kaga dabba tana da ɗa tana kamar za ta taka shi ta ɗauke ƙafa tana kakkare shi ta ji cikin wannan rahama ne duk wani mai tausayi da wani jin daɗi da wani abu da za a samu na duniya ji cikin wannan rahmaniya rahama ce ƙwaya ɗaya tal wanda ya bi Allah ya yi imani don an je lahira Allah zai ɗauko wannan guda ɗaya ya haɗa da cikin da tara ɗin nan kuma ya ba bayan shi gomine su kaɗai a gani kun yi lallari na amanu fil hayata duniya amma kare ta tuni walƙiya rahama dama a duniya ta mumine ce amma saboda duniya duniya ce Allah ya sa an yi tarayya kowa ya goya ci arziki amma aka koma lahira domin fa ta koma hannun masu isa khalisatan yawmal qiyamah sai sai masu imani an jira ne ne a wahim saboda haka a duniya shike ba kowa da kowa lahira kuma shine ke kebe da masu mu'mini yake kebanta mu'minai sai su zai ba shine ar-rahman shine ar-rahim kuma maliki yawmiddin Allah subhanahu wataala shine mamallakin ranar sakamako wanda shi ne mamallaki mai mulkin ranar sakamako an ce Allah shi ne mai mulki a ranar sakamako ranar kiyama kenan ko Allah shi ne mai mulki amma da ka hau ka kujera mana haba ya ka hau kujera zauna da aka da Allah ka tashi ka hau kujera haba ai ba ba hadisi ba kana kuna karantar da mutane ko ko idan a taita ila majlis fa usi alayka ko ka je ka zauna yace fa inna ma hiya karamatu min Allah akramahu akramaka biha akukal muslim ko kuma kai kai ka jide a to a maliki yau midin an ce ma Allah subhanahu wa ta'ala mamallakin ranar sakamako ma'ana wanda shi ke da mulki a ranar kiyama ranar da za a saka ma kowa ko to yau ha ranar duniya hawa ke da mulki akwai wani mai mulkin ya nan a duniya eh a a kuma eh a nan a duniya Allah shi kadai ke da mulkin amma nan ya dan ba da abokai ya dan ba da akwai mai mulkin kasa akwai mai mulkin jiha akwai mai mulkin gari akwai mulkin unguwa kai ma mulkin gidanka kake da an taba ka zaka ce gidana ne ko ni ke da mulki ko kana da wani wanda zaka ce nawa ne a nan duniya to shi za aka amma aka je yau din ranar sakamako to ba wanda ya sai daga ko hula ya ce ta wace in ranar ta zo Allah zai tattara awwalina wal akhirin na farko da na karshe mutane da aljanu sai ya ce to yau ga ranar nan ta zo ina sarakuna ina 'ya'yan sarakuna ina shugabannin ƙasa ina gwamnoni ina ciyamomi ina kansaloli ina kowa da kowa limanin mulkul yau yau kuma wake da mulki waye mai mulki a yau wane ne ke da mulki a yau in ji Allah ba zai tambayi dukkan halitta to saboda yawmul dini ce ita yawmul dini an duk wani mulki na duniya an tuɗe shi duk wani mai in kana da gida an tuɗe yau ba ka da gida in kana da gari an tuɓe yau baka da garin in kana da ƙasa an tuɓe yau ba ƙasan ma balle ka zama shugabanta kuma za a yi sabon naɗi amma ba a yi ba tukunna sabon naɗi sai an sai wanda aka tura aljanna wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman mulkan kabira inda zaka ga abin da ke cikin aljanna da ka ga ni'ima mai yawa da mulki mai girma a cikin aljanna ba to amma ba a kai ba a nada wannan ba an kuma tuka wannan saboda haka komai ya koma hannun mai shi aran ma ya kwace limanar wake da mulki yau saboda isa a iya ce ma Allah ma ya ubangiji ai mulkin yau duk naka ne ba wanda isa ma ya faɗa haka hakan ma ba ta faɗo ba ka ce naka ba ne ka ce ma Allah ma nashi ne ba ka iya ba mai iya wannan sai da Allah shi da kanshi zai ce lillahi wahid kowa ya shahi yau abu ya koma inda yake dama nan yake bai je ko ina ba amma dai an yi majazi da to shi yasa aka ce maliki yau ne mamallakin ranar sakamako a wannan rana ba mai mulki ko tsinke ba wanda zai daga ya ce nawa ne saboda Allah ya anshe daga hannun shi ba kuma a tura shi aljanna aka bashi wani sabo ba to don haka aka ce maliki yau mai Allah shi ke da komai amma in ya ara sai in ya ara sai a fanta ba a ce ni ma na wani ko ba haka ba yawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda haka Allah ya koya mana in za mu rika mu Allah kirari muna girmama shi muna cewa ya Allah iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma kai kadai Allah muke bauta ma wa iyyaka kuma kai kadai nasta'in muke neman taimako gurinka ka kaga sai aka kawo lamiri munfasili ba ai muttasili ba shi a larabci aka kawo muttasili munfasili yana nuna ba wa shi iyaka abin kenan ba ƙari kaga ga ana iya cewa na abu duka wa nasta'inuka ko kamar yadda kai kira za a kunuti duk ɗaya ne da iyaka na abu da iyaka nasta'in ana iya cewa na abu duka wa nasta'inuka a kawo a mai da shi lamiri muttasili to amma lamiri muttasili baya nuna keɓancewa shi munfasili shi ya fi nuna kadai abin da ake magana a kai to iyakar Allah kai kadai shine ma'ana ba kai muke bauta mu ba kawai kila kai muke bauta mu yana iya zuwa a hada da wani kuma a to iyaka tana nuna ba kowa kai kadai muke bauta mu kuma kai kadai muke neman taimako gurin ka ka gani to Allah ya samu dace iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kuma Allah muna roƙonka ka shiryar da mu tafarkin nan naka madaidaici Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici wanne ne tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim shine tafarkin waɗanda kai ni'ima gare su su wane ne Allah ya ni'ima gare su ya gaya mana can a suratul nisa faman yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa to waɗannan sune annabawa da manzanni da sauran mabiyan su ne tafarkin su ne siratul mustaqim siratul ladhi sune waɗanda Allah ya mani ni'ima siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shiryar da mu tafarkin annabawanka da manzanninka wanda ka kira ka dora su akai ka turo su su kira halitta akai mu ma ka tabbar ka shirye ka dora mu akai Allah ghairil maghdubi alaihim Allah ka ka dora mu akan hanya waɗanda kake fushi da su su ne yahudawa sun yi banna sun yi banna har Allah ya yi fushi da su ka gani ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su wala dhalin kuma ba fatattu nasara ba duk ga gaskiya a hannunsu amma sun watsar da ita sun sun kama shirme sun bata to ba ba irin ta su Allah ba hanyar karkatattu Yahudawa da kai fushi da su ba ba hanyar karkatu karkatattu nasara waɗanda suke batattu ba wanda ba su bi hanyar ka ba Allah ba su ba a kashe da mu ne tafarki na annabawanka da manzanninka tafarki madaidaici wanda shine tafarkinka wannan shine abin da Fatiha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce to bawa na fa ya yaba ya yabe ni ya yi yabo gare ni in yace arrahmanir rahim ko eh zai ce eh zai ce bawa na ya gode mini in yace arrahmanir rahim zai Allah zai ce bawa na ya yi yabo gare ni yace maliki yau mutum sai ta Allah bawa na ya girmama ni ko a wajen sallah kake ko a wajen karatu kake bawa na ya girmama ni in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya to nan rabi na rabi na wani rabi na bawa na gaisuwa ce da roƙo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko Allah kai kada muke bauta kuma gare ka muke neman taimako gaisuwa ce da roƙon iri kenan ko yawa na siratal mustaqim nan kuma addu'a mutum ke yi shine roƙo duk yana cikin roƙon irin iyyaka na'budu na siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladhdallin to a takaita dai wannan shine dan takaitan takaitawa abinda za a faɗi game da Fatiha wanda shine kuma farkon juyowa na wannan sauka da aka yi to an yi farkon juyowa kenan wanda yake nuna kubanin Allah ya kai mu sai a tashi daga kan suratul fati suratul baqara kenan ko ya zama an faro kenan muna fata Allah ya mana mawaka kamar yadda nake ita fata ta dunkula komai na alqur'ani eh wato Abdullah ibn Abbas yana cewa a sayyidina Ali yana cewa law shi'tu la la awqartu 70 ba'iran min tafsir fatiha kitab inda zan ga dama da zan yi ma raƙumi 70 kaya na littattafai na tafsirin fatiha ba gani ba tafsirin qur'anin duka ba tafsirin fatiha to ko da dai irin rubutun su ne na da da ake yi akan fata da sauran abubuwan rubutu ba irin da takarda yanzu ba akai marakumi kaya arba'in ai an ji jiki ko bayanin karanta shi ma aiki ne ai ko to to balle balle in inda takarda irin zamu ce za a yi marakumi 40 70 din kaya ai kaga da kayan mu kuma ya ishe mu kar da wani har iya rayuwar shi ba zai karanta abin da aka rubuta da Fatiha ba to kuma har yanzu ko yanzu haka ne in ka ga wancan bayanin da wancan malami ya tsawaita ya tsawaita to in ka duba wani ya ga kamar wancan bai ce komai ba malamai yana da tafsirai iri iri wanda wanda ya tafsiri wajen mujalladi ɗaya wani ya yi wajen hamsin wani ya yi ishirin wani ya yi wajen mujallafi saba sai iya wanda ka ji sai iya wanda ka gani sai iya wanda ka iya karanta saboda haka littafin Allah abu ya sa abin ya- yake yalwa haka kuma ya ki karewa saboda wanda ya magana shi bai da iyaka ma'anan maganar shi ma ba ta da iyaka saboda haka yana da wauta yana daga cikin wauta mutum dan ilimin shi cikin cokali ya zo yana magana ce wannan ba shi a Qur'ani ba shi a hadisin Annabi to wannan idan wani na faɗin wannan malamai wanda suka san karatu sukan yi mai dariya ne yace ko ina ya sani a yake cewa ba shi a Qur'ani ka gani wanda suka samu alqur'ani sosai eh, akwai wani sahabi da yace ko sai na ali ne ko sai ibnu abbas yace wallahi da da za a ce da baibayin raƙumin shi ya bace in ya zo cikin alqur'ani zai gano inda yake Eh, kaga kai ko in ka zo ka duba zaka ga zaka ga da baibayi ne ai dai ka ga surori da ayoyi to saboda haka bayan Allah sun san abin da suka sani idan dan abin da suka rubuta ne a yanzu ake ta gwagwatawa dan kowa ya karanto bakin abin da Allah ya sa ya karanta ya fahimci abin da ya fahimta kuma dai Allah ya sa mu dace Allah ya Allah ya bar mu a turba bayan Allah managarta wanda suka bi hanyar siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin alhamdulillah wannan shine dan karshen abin da za a bunga to alhamdulillah muna kara ma Allah subhanahu wataala godiya bisa ga wannan baiwa da ya mana dama yana yi mana baiwa wanda ba ta da iyaka ba mu iya lissafa ta to wannan tana daga ciki ya ba mu dama in wannan wata ya zo a zauna a yi karatuttuka kuma irin wannan lokacin ya zo mu zo mai addu'o'i mu ce Allah ka maimaita mana Allah ka kai mu bada lahiya to gashi ya maimaita mana ya kawo da ina jin ai shekara biyu kenan rabon da ai wannan ko bara ai corona bara corona ko ko an yi bara an yi ko eh ba an yi to ai kaga ba da za su yi gaba kamar muna hinci corona ne wannan ba ai an sha wahala ba kana tarawihi wai ka jira lazumi ka ka a ce kai rai shi jiran yahudi ne Allah ne ya isa ba mu yaje ba kuma ba za mu yaje ba ga yana har yanzu corona bai kare ma duniya ba in ya kare ma duniya to bai kare ma addini ba ga yanan ya harbi zuwa umra ya harbi zuwa hajji ya harbi abubuwa da yawa ta Allah ya kiyaye mu dai nan Allah ya kiyaye ba mu ce babu shi ba amma dai mu dai nan Allah ya kiyaye mu bai zo mana ba inda ya je din kuma Allah ya kare eh Allah ya kiyaye wato shi corona irin abin nan ake yi na manya da yara in ana cikin mutane babba ne zai duma tusa dum da an ji wari sai idan ka aji kunya sai a dubi wani karama shi kai tashi tashi tashi tashi haka ake yi Ah, to wai su ai kasashen da suke ganin sun isa sun fi karfin ma Allah ya ɗora musu wata lalura sai dai mu a ɗora mana sai ta kawo ɗauki ko to sai Allah ya ɗora musu to mu bai ɗora mana ba to amma ana ganin ba mu isa ba to dole dole sai mun ce mu ma mun yi an ɗora mana ne ko mu gane ba eh tunda su an ɗora musu to dole kai ma kai da an ɗora maka tunda kai ana ganin baka isa ba su ne suka isa to ya ruwan Allah inda ya ce musibar shi ba tan take ta yi ba maimakon sai ya roƙe mu mu ta taimaka musu da addu'a inda ta je Allah ya yaye mu da bata zo ba kada Allah ya kawo ta to Allah ya yaye ba duniya ita baki ɗaya dan dai ta takura rayuwa ta takura addini da yawa eh ba na kamar yanzu duk wannan tafsirin ba su yi wa sai a sai a sai a daka a kulle ba lasifika to kaga ai musiba ce tarawih da zaka yi ibada qiyamul layli ne sai ka cire lasifika ka kai aji wani gun ma inda wasu shashashin gwamnoni suke eh, in an ji labarin an yi ma kama mutane ake saboda dabbanci da yahudanci to Allah ya kiyaye mu to ah, abinda za mu ce wannan malamai da suka kai da suka cika wannan wata suna wannan karatu a wannan guri to Allah ya saka musu da alheri shi malam mai tafsiri da wanda ke jan baki suka ɗau wannan tsawon kwanaki suna karatu Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu sakayya da aljanna kuma abin da aka faɗi daidai Allah shi amsa ya nunka wanda kuma aka yi kuskure Allah ya yafe kuma ya sa ya ganar yadda ba za a ƙara yin kuskuren ba jama'a da ke zuwa su cika masallaci da waje da mata sauran masu ji a cikin gidaje suna saurare da su ma Allah ya sa abinda aka ji Allah ya sa a yi amfani da shi umarnin da alkur'ani yayi Allah ya ba mu ikon yi kuma hannun da yayi Allah ya ba mu ikon kiyaye na kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara mu cikin rahmar shi baki daya bayan Allah da yake gafarta mawa a wannan wata ya kuma yanta su daga kowace irin azaba muna roƙon Allah ya sanya mu a cikin su Allah ya sa muna ciki alhairan duk da Allah ke ba bayan shi a wannan wata ninkin ba ninkin din nan Allah ka sa muna daga cikin wanda za su samu kaso mafi tsoka albarkar wannan wata albarka alqur'ani da bayan Allah da suke ta komawa ga Allah a cikin wannan wata Allah duk bala'in da ya damu al'ummar mu a wannan ƙasa musamman wannan yanki namu da jihohinmu Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana wannan musiba ta kashe-kashe da ɗauke-ɗauke da neman fansa Allah ka yaye mana ita masu yin Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da zukatansu ka kame hannuwansu ka hana su yi Allah ka ganar da su cewa su ma fa cutarsa ake yi da aka duk wanda ya koya musu wannan ya ba su bindiga su kashe mutane su samu kuɗi kuma ya anshe ya bar su da ƴan kwabbai Allah ya sa su gane su ma cutar su ake dan su ma cutar su ake ko ka taɓa jin an kama ɗan kidnapping ya ce an samu miliyan ɗaya a hannun shi mara an taɓa ji a kama wani ɗan ta'adda a lalibe shi a samu miliyan ɗaya a hannun shi ko dubu ɗari biyar ba a taɓa samu ba duk wanda aka kama ko kuka kama muka kama wani nawa ka an sa miliyan goma mu muka kama wani nawa ka an sa miliyan biyar to kai nawa aka baka sai ce dubu ishirin na Allah ne ba dubu ishirin ta za ta za ka je ka kashe mutum ko ba ka ko dubu sha biyar ka gani wasu ke anshewa su sai da kudin su kuma su kawo musu makamai su ta kashe kansu su ta kashe bayan kansu to Allah ya gane da su su gane cewa bala'i ne aka ɗora su aka yi cutar su aka yi su ma Allah ya kubutar da su daga wannan sharrin Allah ya kubutar da al'umma baki ɗaya ba mu lafiya da zaman lafiya masu dukkan bukatu da wanda suka kawo a musu addu'a da wanda ba su kawo Allah ya biya ta duk wanda wata damuwa ta dama ko tashi ko ta wani nashi ko ya kawo a mai addu'a ko bai haɗi ba Allah ya magance ta duk wanda ke da wani mamaci kowa yana da shi da na kusa da wanda ya daɗe da mutuwa da wanda bai daɗe ba ko mutum ya nemi a yi ma addu'a ko bai faɗi ba Allah ya gafarta mu bukatu ɗaya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah mai wannan zawiya mu'assisin wannan zawiya Sheikh Malam Musa Ungo mai gayya shehin mu malamin mu Allah ya gafarta mashi Allah ya lalle shi da rama ina mata yana nan da ya ji daɗi kwarai da gaske saboda ya asasa gurin nan a hankali a hankali a hankali kasan burin bawan Allah shi ya gina masallaci da makaranta ya ga suna ci gaba ko da gidan shi na kara ne shi bai damu ba shi dai ga waɗannan sun kafu suna tahiya lahiya lau to alhamdulillah kuma wannan dama shine shaidan mutum ya kafa alkhairi ba a gane mutum alkhairi ya kafa sai da ba shi sai a ga abin yana ci gaba yana ƙara bunƙasa to shaida cewa ya kafa alhairi kenan kuma ya yi don Allah inda ba don Allah aka yi ba wanda aka fara ko mun kankanta shi to in an tafi sai ya lalace sai ya ƙare sai a nemi a rasa amma shaida don Allah aka kafa to koya abin yake sai ga kullum yana ci gaba ko yana saboda wannan shine sirrin dama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazarin ne akhraja shatahu فآذره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزراء أن يكيد به كفاره duk abu na gaskiya mafi yawa na al'umma annabi yana fara ne da kaɗan kaɗan ya yi ayi ba ayi ba ayi ba ayi ba tun ana ganin amurje amurje har abin ya zama ya zauna da gindi shi to alhamdulillah Allah ya kai haske kabarin shi Allah ya sa wannan abubuwa da ake tayyana alkhairi a wannan zawiya Allah ya sa duk alhairan suna tafiya gare shi suna kuma tafiya idan ita akan yi addu'a dan umarni na Allah amma in mutum ya kamar mutum ya aikin alheri ne a ce Allah ya saka ma da alheri sai wannan kawai tahsil hasili ne eh ko in dai kayi alherin ko ba a ci kam amma yin shuru amma yin shuru Allah zai saka ba da alheri to amma kuma shari'a ne bin doka Allah ne a ce Allah ya saka ma da alheri kai ma za ka ji daɗi kuma Allah ya ce a yi ma haka to Allah ya saka ma shi malam da alheri karanta wanda ya yi da kuma hassasa abubuwa da ya yi to ga abubuwan suna ta fitowa suna ta fitowa suna ta fitowa da sauran iyalan shi da suka gabata da sauran abokan yan uwan shi da sauran muridan shi da suke tare kaga rayuwa haka take jijjiga jigan waɗanda ake tare da su tun lokacin malam duk yanzu sun tafi Eh, sun tafi wanda muke zama nan ana karatu tare da su wasu suna zuwa ana gaisa muna zau- muna cike a zauren nan a zo nan ya zo nan duk sun tafi sai dan abin da ba a rasa ba ko ba haka ba eh sai dan abin da ba a rasa ba da- da na kusan da na nesa wanda zuwa suke duk an kare sai dan abin da ba a rasa ba. wanda kullum za ka baka taɓa su da malam irin su malam muhammadu mai mai kuke ta mai kokari da su alhaji musa baban alhaji ya mai gwanjo lazim su wannan suna tare da malam sai dai ka zo kai karatu suna nan ka tafi ka bar su nan suna eh ga su alhaji hudu eh, alhaji hudu shi ma an fafata nan sosai wajen karatu ga su to duk dai nan kuma waɗanda ake yan uwa ga su alhaji shehu su alhaji magaji baban su yi shi malam gazali da su alhaji garba ga su alhaji nuhu ga alhaji hamisu halifan shi na farko duk ga yana duk sun tattaki to Allah ya gafarta mu dukkan ma waɗanda ba mu tuno muka faɗi ba Allah ya gafarta musu maza da mata kuma kuma Allah ya kyauta ƙarshen mai ba mu shiga da imani ga gobe dai wannan shine ne abin da zan yi kuma addu'a za a yi wane ne to Allah sarki akwai a'a ai ba sai ka kalla hawa bai san ni ya tsaye ba ai wanda kan shi ai na san shi na san shi akwai wannan mai yawan wanda da yana unguwar mai gaya mai yawan zuwa annan malam mu ake da suna baban Hamza ne yake cikin gari ko eh shi ma kaga shi ma da shi yana daga abun nan kaga shi ma Allah ya sauke to Allah dai ya gafarta mu masu rai kuma Allah ya samu cika da imani to za mu yi ai addu'a kusan akwai in- in wani wannan ya daga yau da gobe har jibi akwai yan guraren da muke zuwa irin wannan ariya nan ai addu'a ariya nan ai addu'a to nan abin da ya sa sun da sauka ce an dan faɗaɗa bayani an yi da ɗan yawa amma kuma ga su ga shi mallam Jelani ga shi mallam Salisu Tasu sai ai addu'a sai kuma mu tashi mu ƙara gaba eh ai kaman ina ce ai kaman na faɗi na ce duk wanda suke neman addu'a da wanda ma bai nema ba da Allah ya biya bukata ko mai damuwa da wanda ya faɗi da wanda bai faɗi ba ai ina ce Allah ya yaye mai mamaci da wanda ya faɗi da wanda bai faɗi ba Allah ya gafarta masa ko to sai yana magana akwai masu kawo sadaka nan ta abubuwa iri iri to duka dai wanda ya kawo wani abu kuɗi ko tufafi ko wani abu na ko abinci na a taimaka ma bayan Allah da gidan girmama alƙur'ani Allah ya san kowa Allah ya saka ma kowa da alheri su ne kadai ba kuɗi ba ko cewa masu kawo sadaka ko wanda suka yi wasu abubuwa na ci ko na sha Allah ya saka masu da alheri kuma ma- masu azumi abinci da abin buɗe baki yau da kullum Allah ya saka masu da alheri inda mutum na da dabara yana da hali ai kullum sai ka buɗe bakin ko mutum ɗari ne ka ci riba ka yi azumi ɗari da ɗaya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bu- ya- ya ba mai bu- mai azumi abin da zai buɗe baki yana da lada kamar nashi to kai kayi naka azumi sai ka ba wani abin buɗe baki kayi azu- kana da ladan azumi biyu in ka ba mutum goma kana da ladan azumi sha ɗaya in ka ba mutum ɗari ma kana da azumi kullum kana da azumi ɗari da ɗaya to mala in dai Allah ya sa kana dan warwara mana ai Allah ya ya baka hanyar tafiya aljanna sai dai in kai wasa da Allah ya kiyaye wannan littahi ne ko akwai wani littahi da shi malam gazali ya taba yi shekarun baya haka mai kaman zuhudu mai dai wa'azi wa'azi ne haka kaman dai yanayin zuhudu ko eh to shine da ya ce mana gashi ai ai an rubuta shi har an buga ga yanan kuma ya ya fito insha Allah na wa'azi ne kamar zuhudu ko? Allah ya sa mu dace. Ga yanan kila sai da shi za a yi koko sadaka za a ba mutane. Kuma da haka suka buga? Suna so a saya ne koko sun to da ba nan magana da shi to an ga an ba mu aita ne ki kaddama wa Allah jama'a Allah ya saka da alheri da da wala ya ta to to akwai mai ko? in ba in ba in ba su ka akalla haba don wata
ya matsi kai ya danyi mutane mai za ka mun ba Ya ɗan yi ƙasa.
yawa an bi ne haka
inda ya sanu ne dan baya ne yawa to yayi ba ka yayi ka na annabi a kullum ne ai a baro adda baro adda yawa yawa jira ka jira yadda Amin. Amin. a karanta fatiha da salatul fatiha da abin da malaman nan suka roƙa da duk abubuwan da muka yi magana a kai Allah ya amsa da dukkan bukatu ya dukkan damuwoyi fatiha salatul fatiha eh da salatul خاتم الواقع لا تفتح لنا بها ابواب الرضا والجنه والخلد والنصيره انت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير صلى الله عليه وكيل ولا مولى الا لا اله الا انت ga gobara ba wani ya tuka ta zama marago
a tsaya a yi